إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran yau muna talata biyu ga wata na rabi'u thani hijira shekara 1437 wanda ya dace da sha biyu ga wata na harko shekara ta 2016 muna cikin babe na sujudu sahawi maganar sujada guda biyu ta mantuwa ko ta rabkanuwa da ake yi don gyaran sallah mun yi bayani a darasinmu da ya gabata wanda shi ne madogara inda za mu rike wurare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambata ya yi hukunci a kansu imma shi ya yi koko ya bayani a kansu mu ambaci wurare guda biyar su ya kamata mutum ya rike yanwa masa'alar sujudu sawi tana da matsala kwarai balle ga masu wa mutane limanci saboda mutane da yawa wani sun yi karatu balle masala duk wanda ya karatun makaranta ta zaure kwarai suna ba da mahimmanci ko maganar sujudu sahawi za sa mutum mahi yawa mutane balle mutum ba anan bangan karatun mai tsaya da kyau sai ga sallah ta zo abu ya rikice an kasa gyaran ta kana da aqida tunna da malami ne amma ga wajen matsala ta gyaran sallar in ka kina shi ka kasa hujja akan naka kin lazumi a tsaye hankalin shi balle mai jagoranta mutane wajen gyaran sallah irin wannan in ta kasance don mutum ya kan shiga hali mantuwa ko ayanta kuma ta kan kasance sau da yawa gyaran ta zama to aiki a buga ya ta buga don mun taba yi a nan wani yake ce yau mun yi ba'adin ba'adi ana abin wa kana aka yi rakuna maimakon shi wanda ya kasa gyara abin aka yi ba'adin aka mata ba'adi wani yake ce yau dai mun yi ba'adin ba'adi yau kaga rashin kulawa da abun ne mutum ya ga abin kasa matsala gaskiya kasa gyaran abun kenan iya da muhimmanci to nan kenan mun magana hudu a wuri guda biyar wanda wannan nasi karara mun bayani kan magabata suna da sabanin akwai masu ganin cewa dukkan mantuwa likul sajatani ba da mai sallim ruwa ta abu dawud da yawa cikin malamin sunna suna ga duka wata mantuwa in aka yi ba'ad salam shikenan wasu na ga cewa wurin duk kabili amma mai magana cewa abin da yake mahi huta irin wannan wurare da nasi zo karara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kansu ko ya aikata abin to anan wannan magana wannan sabanin bai shiga tunda ya hodi ga yanda za a yi kuma ga yanda yi kai wannan wuraren da suka zo ka rike su da kyau in ya zo gurin haka za ka yi don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sauran wurare kuma ijtihadi na malamai imma ba'adin imma qablin dai sallah da ba ta baci do da akai mun yi magana wuri na harko wanda ya salamce sallah wanda ya tashi daga raka'a ta biyu sallah mai zama biyu sai mutum ya meke bai zamana ba ita muka har magana kanta anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kamar haka wanda makaranta hadisan sun gabata baya cewa wanda ya zabura daga raka'a ta biyu maimakon ya zamna ya ce idan ya meke farinsa ta maka'iman ka kalmar tamam in ya meke tsaye cak falayar ji kai dawo in ka meke tsaye cak kaka dawo ya ce falin su muƙayaman falar ji'i in baka meke tsaye ka ba ka dawo bayani ya gabata idan ka meke kenan an mama umar hana ka kakka dawo ba wurin dawa bane ba kuma a nan za ka yi sujada ƙabili za ka yi sujada guda biyu wadda ake yi kayan sallama mai suna ƙabili ka ƙare sallah komi ka ƙare tayya ka wa annabi salati ka da komi ka ƙare maimakon kai sallama sai ka faɗi kai sujada guda biyu sune qabla salam a inda ka bar zama na farko yace idan baka meke tsaye ka ba na mun yi bayanin cewa nan mekewa annabi sallallahu alaihi wasallama bi hudu ba cewa ina kai kusa in kusa kai sama kai kusa ka meke in nan a can cayi in ka meke tsaye kenan duk tashin da kai in dai baka meke tsaye ba kana iya komawa in ka koma baka miƙe tsaye ka ba ba wani hannunka ne da kawa ina ne kurin in dai baka miƙe ba ka zaburo ka tuna ka ba tasbihi sai ka koma dan ka zauna kuma anan babu kauli babu ne na karke wanda kyau bangaren tashi daga zama na farko ga abin da za a yi in ka miƙe ka ka dawo in kare kai kablu salam in ka dawo baka miƙe ba baka kauli babu ne shikenan sallar ta yi bangare na biyu mun magana akan ƙari na sallah raka'a biyu ka ƙara sallah ka ƙara ka ƙara raka'a ko ɗaya ko biyu a sallarka ƙarin wata raka'a ƙarin rukuni shi ma bayani ya gabata wannan nasu ƙarar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba'd salam ma'aikaci da ya ƙara ka'a guda yayi ba'd salam haka mun yi magana akan wanda ya salamce sallah bata ƙare ba eh raka'a biyu ka salamce ɗaya ka salamce shi dai salamcewa da sauran sallah wani annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ta wakana gare shi ya salamce daga sallah wata ruwa raka uku wata ruwa raka a biyu shi dai bai yi da sallar ba ya salamce aka mai faɗakarwa ya tambaye ra'ayi mutane haka ne aka ce haka ne ya tashi ya cika sallar shi da ta mai saura kuma da ya ƙare a nan ba'ad salami kaga wani wuri ku kenan ko sai wuri na hudu wanda a cikin kitabun na biyar na maganar kokonto wanda ya samu kokonton sallah ya shiga rudu ta uku ce ko ta hudu ce ta farko kalmar tahari kenan za ka nemi daidai idan da kai tahari ka nemo ka nemo ka kuma ka da zo iyawa uku ce ko hudu ce ya ka misali misali na uku ce ko hudu ce sai na tuna ni dai na yi sallah mai fatiya da sura raka biyu kuma na kawo sallah mai fatiya kaɗai kenan na komo ka da zo kenan sallah raka uku ne na kuma da kaina na gano bayan sa kokonto to irin wannan halin da kai kokonto daga baya bayan ka tariya ka koma ka gano daidai ga inda kake ka zo kan kan daidai to anan duk da cewa ka gano kan daidai sai aka ce kai ba'adus salam na san hadisin haka kawo anan ba azaba kabli ba ba'adu zai anan ba'adu zai a wannan wurin inda ka ka yawo ka dawo kan daidai ka kan ka gano anan nake to anan zaka yi ba'adus salam inda kai yawo kai tunani biyu ko uku ce ka kasa ganowa ba ka samu ta uku ba to dai a nan ka kasa ganowa da kanka to tun da ka yi kinin biyu uku ta kwakwanto aka ce sai ka bar ta ukun ka rike biyun sai ka ciko abin da ya ma saura a nan nasu da ya zo na hadisin sai ka yi kabulin salam mako a nan man yafi malaki ake ta ai ba'adi a nan nasan hadisin kabule kawo ke inda ake ba'adi inda kai kokonto ka gano daidai ka ci gaba sallah tunda kokon ya shigo aka ce ka ci gaba sallah in ka kare kai in ka kare he kai ba da salam tunda ka gano daidan inda baka samu ne zuwa ka gano daidai ba ka dauki ka dan jin to anan kabli zaka yi nasan hadisi mun karban wannan ke wannan wuraren guda biyar suna annabi sallallahu alaihi wasallama yawa yawa hukunci in ma qawli in ma fi'liyan kenan wannan wuraren guda biyar duk wanda ba su ba anan ne kenan za a wancan ijtihadin imami ganin in kai ba da gaba da tayi akwai masa ganin kai ba da kun tayi ko ce kai kuma ganin kabili ko ku ce duk wanda kai dai a wajen ko ci tayi wanda hatta cikin mutum halil ya maganta wasa'iqu dim aw ukhra duk wanda kai a wajen ko ci tayi to sai ga abin da yayi ƙari kai ba a ya rike kai kabili amma duk wanda kai ba ta ba sallah sallah tayi wannan shine madogara da mutum zai rike su ne jigo na aikace aiki ko hada wala ta annabi sallallahu alaihi magana kan ba kan sujudu sahwi yanzu sai za mu tashi hukumar sujudu sahwi ita wannan ake mana magana sujudu sawi shin meye matsayinta farilla ce sunna ne za mu ce ko mustahabbi shine zamu ji yanzu hukuncin wannan sujada yace sujudu sahwi wajibun sujuda ta gyaran sallah dalilin mantuwa wajibi ce li'amarihi sallallahu alaihi wasallam bihi kama fil ahadith as-sabiqa wa li muwazabati alayhi kull ma nasi wa lam yukhill bihi marratan wahida yace sujudu sahwi wajibi ce saboda me saboda umarni na manzana sallama cikin hadisai su gabata baya kuma da inda yake dawwama bai barinta duk lokacin da ya mantuwa sai ya yi ta wala mai khulli biyu martaba ko so ɗaya bai taɓa mantuwa bai bukata ba shi ne hujja ƙarhin wannan sallah cewa wajibi ce yanzu yama hukumcin wannan sallah wajibi ce sai mahalluhu to a ina ne wuraren da ake yin ta هيك أظهر الأقوال أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين yace magana mai zama zahiri karar a hili bambanta tsakanin ƙari da daɗi shi ke nan anan iyakan maganar kuma zai kawo magana ta ibn taimiyya cikin majamul fatawa ko da tana ƙarƙashin kusan fikin imam malik suna ga bambanta in ƙari ne ko daɗi me ya kamata a yi da bambancin tsakanin kokonto bayan shakki ma'atta hari kokonto da kai kirdado ka samu wa shakki ma'albina alaƙin da kokonto wanda aka aji aka samun daidai aka yi gini akan mai kaɗan kan bayan da ne da farko kenan nan kenan akwai bambancin abin da ya kamata a yi فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول wannan bayanin da muka yi don malamin yayi na wannan bambancin da ya ambata wannan tare da kayan aiki da dukkan nasoshi kuma bambancin da ke hankali yana karɓar shi a san bambanci ƙari da daɗi da bambancin kokonto da aka tunani aka samu da kokonto da ba a samu ba daidai aka gini da kaɗan ke wannan abu ne hankali ya fahimta wa zalik sai ke ce wannan magana kuma magana zai kata ya kawo ta abin da yake cikin wannan na gamjin fatawa na bin taimiyya ya ce annahu idan wannan hira ce zai maka bayani dan a shagar na ban haɓar kasan kullum aka bar hadisi aka shiga bayanin malamai kuma abin ya yi wahala fahimta abu duk inda sun hadisi ne karar ba wahala ganewa amma an muka malamai ce ya kaga abin ya kashi hankalin gaskiya ya kaji hankalinka bayanin sa ba dai wani ba sai zai kai maka maganar wanda ta gabata da ya maka ga bambancin ƙari da daɗi sauransu ya ce wa zalika wannan bayanin da na maka annahu idza kana fi naqasin ka tarka tashahhud al-awwal ihtajat salatu ila jabr yace wannan in ragi da aka yi ragi ne aka samu ya ka misalin barin tahiyya ta farko aka bar wani aiki na sallah ta hiya ta hurko a nan sallah tana buƙatar tsari a daidaita ta samu matsala tana buƙatar a daidaita ta wajabaruha ya kunu qabala salam da ta timma bihi salatin da rage aka samu an so a cike shi kina tsarin wannan za a yi shi ne da sujada qabala salam da ta timma bihi dan sallar ta cika dan kuskuren da aka samu halakin da aka samu tufa inna salama huwa tahlim na sala domin sallama shine huta daga sallah kinan kayan a sallama a hutar sallah an samu ragowa a gyara sallah kayan salamci yace wannan ɗan rigi ne kenan wa idza kana min ziyaratin raka'a min ziyaratin ka raka'atin in kuma ƙari ne yayi a sallar misali raka'a guda lam yajma'a fi salati bain ziyadatayn ba an ƙarawa ba sallah ƙari biyu a cikin ta bal yakunu sujudu ba'da salam kenan tunda ƙari ne akai ayin ka sake wata sallah ba ai sallama ba shine yace anan kenan sai ayi sujuda guda biyu bayan sallama yace bal yace yace li'annahu irgamun lishaitan bi manzilati salati mustaqilati jabar biha na salati yace wannan sujuda guda biyu dama dan addinin yadda hancin shedan ne ya nemi banna an gyara kenan dirmiyar da hancin shaidan ne tana matsayin wata sallah mai zaman kanta wanda ta daidaita wata na ƙasa da aka samu a sallah kin shi ake so a yi ta fa annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala sajdataini raka raka'a kuma annabi ya sanya wani sujada guda biyu kamar wakan bacin wata raka'a ce kin shi na iya buƙatar bayan an ƙare an salamce a yi ta daga ba iya nan kenan ba'adi tun ƙare kai a sallah kenan kuma an ƙare a cikin sallah guda sai ka kenan ya a salamce an salamce ya a kawo ta ta gyaran dan ka a yi ƙari biyu a cikin sallah wannan bayani na malami kamar da bai taimiya ke kawo a cikin tsakuntawa ya ce wa kadalik haka wannan kenan bayanin dalili ya kama dalili na yin ba'adi a wurin ƙari da dalilin yin kabili a wajen rigi shi bayanin ka suka maka bayanin hankali ya ce wa kazalika haka idan shakka wa taharra haka idan mutum ya kokonto a cikin sallah wa taharra ya nemi daidai shi ne tsaya tunani kuma ya samu daidai fa innahu atamma salatahu kenan yanzu ya cika sallar shi akan daidai tunda ya samu daidai ta wa inna masajadatani litaghyim ash-shaytan ita wannan sujada guda biyu da zai yi ya yi ta ne don ya dirmiyar da hancin shaidan kenan sallah ta ƙare an yi a cikin sallah ba ƙarata ba shi ne yake ce fa yakunu ba'da salam sai a yi ta bayan sallama da sallah ta ƙare tun da ya sallah ya samu daidai kenan ba na abu da sallah shi amma dalilin dirmiyar da hancin shaidan ya samu ya sa ya sa kokonto ya samu daidai sai ya bari sai bayan sallah ta ƙare sai ya sujada ba da salam dan daman dan dirmi da ta shida ne ne kiran sallar ba a mata wani kai a cikin ta wanda abin da na falsafa kwarai da na philosophy kan abu kuma akwai hankali kan abu yace wa kadhalika haka da yima magana yace wa kadhalika idza sallama wa qad baqiya alayhi ba'du salatihi haka ga mutum idan mutum ya salamce alhali akwai sauran sallah ke inda mutum ya salamce daga raka'a ta biyu misali aka sauran sallah ko ya ce sun ma'akamalaha sai ka ciko sallar faƙad a tammaha a yanzu kenan ka cika sallaka rigi ne ka samu raka ɗaya ko raka a biyu yanzu ka kawo ka ciko sallah ta zama daidai wa salamu min ha ziyadatun sallama wannan da kai bata ida ba ƙari ne kai a nan kinan wasu judu fi zalika ba'adar salam kinan a nan sujada da za a yi he an kare sallah an yi sallama ta kwanin dan wani kari daban ya zo da annahu irgamu li shaitan domin annan ma an yi ta dan a jirmiyar ta hancin shaitani ke sa ba a so a sata a cikin sallar don falsafa ce ka so ga maka ta hujjar akwai abin gaskiya mai ajiyar hankalin shi kenan can ƙari ba ƙari biya sallah magana shi ga maka kenan shi sa ake so he ta ƙare sallar he a kawo ba salam can rigi na aka samu salama ta kare ba kenan ya ciko ta kenan ya a ciko ta kuma sallama kenan dalilin kabili wannan abu ne ka maka na hankali na dalilin wayoyin kabili da ba a wannan wurare yace wa amma idza shakka wala mai tabayyana lahu raji fa huna imma an yakuna salla arba'an aw khamsan amma mutum da ya kokonto akan sallah bai gano ba wanne ne mahirin jayi uku ce ko biyu ka kasa ganowa wannan ta uku akwai ta gwabata sai kai gini akan biyu to ya ce a nan he ka kawo kenan biyu daga baya ko ya ce ɗayan biyu ne wannan mutumin in ma an ya kuna sallah arba'an in ma ya zamanto biyu uku ce ɗauka biyu iya zamanto biyu ko ya kawo biyu hudu kenan ko wa imma aw ita aw khamsan ko ko da kace biyu ci uku ka kasa gano wai ka dauki biyu ji kuma ya kai uku kai ka kawo kai da ka kawo biyu kina ka kawo biyar kenan ko ɗayan biyu ko ka hudu daidai ko ka kawo biyar ita ana kenan nan da sallah ta cika ba tsammanin rigi a sallah magana ko gane magana ko ba rigi a cikin ita ma ta cika sallah ta cika ba wani rigi a cikin ta to ana ce fa in kana sallah khamsan fasajadatani ya shafa'ana lahu salatahu in biyar ce kai hudu ce biyu ce uku sai ka ɗauki biyu kai kuma uku kai sai ka kawo biyu biyar kenan ko kenan wannan sujada guda biyu da kai ta ma shafa'i ta cike ma gurbin shafa'i da kai yanzu kenan kaman ka raka shi da kenan ka ɗauke wuturi kenan magana kenan ta ma shafa'in sallaka liyakuna ka annahu kan sallah sittan kamar ka sallar ka shida kenan kari kai ka shida ko ka sallar misali kari ne anan kenan la kamsa kenan ba biyar ma kai ba wa hada wannan wuri tunda shi ma kenan kari ne akai anan ba maganar rage yace innama yakunu qabala salam a irin wannan wurin shi ma za a yi kabul salam wannan duk bayani daga cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya kuma ya kusa magana ra'ayin imam malik wa hadha alqawl alladhi nasarnahu magana shi da ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa yace dan ina ga kanan juz'i na 24 mas'ala ta 23 yace wa hadha alqawl wannan magana da muka yi ta gabata wadda muka ba ta goyon baya ta bambanta ragi da ƙari bambanta kokwantan da aka samo daidai da kokwantan da ba a samo daidai ba a san bambanci huwa allazi yusta'malu fihi jami'ul ahadith la yutraku minha hadith yace wannan ita ce mazhaba wanda kai aiki da dukkan hadisan da suka zo baka bar wani hadisi ba ma istimal qiyas sahih tare da yin kuma kiyasi ingantacce fi ma lam yurid fihi nasun inda nasi kuma bai zo ba wani muka bayani anan kuma yake ijtihadi kusan wannan ana ka samu ijtihadi a irin wannan wurare suka zo kai aiki kaman da zo sauran wurare sai ai kuma kiyasi ko nan kin ne wurin ba da malamai suke da magana kasan mun bayani a satin da ya gabata hatta sababin da yake kawo sujudu sawun wasu na ga misali barin bayyanawa za a kabili bayyana wurin asir cewa za a ba'adi irin wannan wurin ko barin karatun sura wasu na ga za a sujudu sahabi wasu na ga ba'ayi wannan irin wannan wurin da ba nasi na ijtihadi ne kuma kiyasi ne iya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza satin da ya gabata mun kawo dalilai na imam nawawi sauran malamai masu ganin a tsarin sa albani da sunan soshin hadisai dai na masu ganin dambarin sura ba su ji da sahawi kuma su ganin dambarin bayyanawa ba su yi da sawi da su imamun nawayi to ka to wanda ce ana yi ma kenan kiyasi ne shi ganin dukkan mantuwa ba ware ba sai doka to ake an samu bambanci wajen wanda ba wannan guda biyu da muka ambata ba sauran wurare aka iya samun bambanci amma yi bayani ka ta'ina baya duk abin da aka suje sawi barin rukuni abin da ya tabbata rukuni ne nan bai bukatar kabla ko ba'adi ka misalin kabar fatiha ko kabar ruku'i ko sujada ko zaman duk ko sallama duk wannan wanda suke rukuni farilla ba magana kabla gubad an kabar rukuni ka kawo su ya ka kawo su sallah take gyaruwa kuma nan bayan haka tsami da wannan nasu na gaba yace wa ilhaqu ma laysa bi mansusin bima yushbihu min nasus kenan sai a gama wannan nasu da muke da shi sauran mas'aloli sai a gama wanda suke kama da juna wani rigi ne ƙari ne ya a gama sauran wanda sun yazo ya a kiyasi nan me za a kabri za ko ba a ya ce nan shi ne ƙashin wani mas'alar da ta kace sai shuhudu sahawi litarki shi'i min sunan maganar sujudu sahawi ana yin ta kenan kaji dalilin barin wani abu daga cikin sunnoni kiman dole ba من ترك سنة سنة ناسيا wanda ya bar sunna da mantuwa sai su jira lissawi sai su jira lissawi sai su jira saboda mantuwa da yi li kauli sallallahu alaihi wasallama li kulli lissawi salatani ana masa iya ce dukkan mantuwa tana tana su jira guda biyu wannan karshen wannan kenan an aka bar wata sunna da muka ambata wurin da yazo na shekarara da bai zo a yi kiyasi kin dai an aka yi dukkan mantuwa za a yi sujada guda biyu wa huwa sunnatun kuma wannan sujada guda biyu sunna ce la yakunu wajiban li alla yazid al faru ala asalihi kenan ba nan ya kawo magana cewa nan iya kawo me ake cewa nan maganar yin sujudu sahawi akan in wurin sallah ta nafila ba farilla ba ya ce a nan wajibi ce li'alla ya zuzur faru ala asali don kaddare shi ya ka a ƙara reshe ya zama to ƙari a kan asali asali dukan tasalla na fila ce mai kawo maganar ta mai aka ce mai aka ce aka ce a ce wajibi ce da wasu na wajibi ce kenan an ka kuma a ce abin da aka yi na dalilin mutum akan a ce zama wajibi ta tasalla da na fila ce an ce ba da ta kuma wajibi kanta zan shi dinda masu kuma su ganin cewa gaskiya magana in aka bar abin da ya dace a bari aka yi misali misali za a yi sujada uku misali a raka'a guda nan kare ya zo irin wani wuraren kinan ko da a nafila ne dan akwai suka yi taƙi gaban magana sun ce nan bai dace ba a kawo bambanta nafila da farilla in ta kama za a yi a ko'ina duk da akwai abin da ake bukata a farilla ba bukata a nafila amma bai kamata ba a kawo ban wannan kalmar ta cewa dan wani reshi ka kada kan asali ma'ana reshi ya asali misali a ce da an wa sunna an ce su akan nafila a ce wajibi ce ta wani nafila zama sunna ce shi ne ce in kana kanan to kuma sun gaskiya in dai ta kama ana iya ta kuna ala kullu halin wannan magana kin sai mas'ala ta kana bin liman kana bin liman ya samu sujada ta sawi in inda kenan in kai mamu ne dole ka bi liman da abin da balle matsala inda yake masa buki ka zo an kare ana sallah sai ka samu liman iya kahin ka zo samu matsala kahin ka zo samu matsala ta sujudu sawi to anan yanda yake a sunna idan ka zo kana bin liman sai ya samu sujudu sawi in kablici zai yi kenan sujada guda biyu da ake liman kayan sallama ya sujada biyu a nan dole ka bi liman ku yi sujada kai da shi dan bai sallama ce ba balle ka bar shi dalilin bin liman sai ka faɗi ka bi liman a yi su baka shari badani aka ba sa abin da aka yi ba sai ka bi liman a yi sujudu sawi da kai aka bi inda yake a ba a dace zai yi to nan ma da kai aka yi ba da kai aka yi ba in an zo su sujudu ba'adi tun ya sallama kai kuma mamu idan ne bai sallama ce zaka tashi ka kawo abin da ya maka saura a sallah kenan anan baka bin liman ayi ba'adi da kai sai ka tashi ka ci ko sallar ka abin da ya ma saura in ka kare yanda ya ba'adi kai ma sai kai ba'adi salam wannan ga wanda yake bin liman kenan nan masala kuma shin wani masabuki nake irin wani abu wani musabuki ne dukkan abin da ya kama liman ke kama shi nan ma magana ta kaje malamai shin wanda ya samu raka'a daya zuwa gaba ko kuwa har ma ƙasa da raka'a daya a nan imam malik iyakan cewa man adaraka raka'atan fakadaka salah wanda ya samu raka'a ya samu sallah karkashin wannan malikiya su kan hujja cewa kenan wanda bai samu raka'a ɗaya ba bai samu wannan sallah ba kenan ba zai bi liman ba abin da ya samu liman na sujud sahawi balle idan mutum ba da salamu ce dai ta musu karatu da matsala da masan me aka yi ba balle ba salamu ce to a nan maganar jamhur kuma suka yi satara ƙarfi inda jamhur na magabata suna ga duk abin da ka samu na liman duk abin da ka samu tare liman ka samu abin sallah ƙashin ruwa da imam buhari ya kawo musulmi ya kawo na hana zauwa sallah da gudu ko ta ku zo cikin nutsuwa a hankali fama a darakatun fasallu wa ma fata kun fa'atinmu ko faƙadu ku zo a nutsuwa abinda kuka samu da liman ku sallata ma fata kun ko ma darakatun an bai kayyade ba menene duk abin da ka samu yace suka a wajen jamhur ko ta hiya ka samu da liman kana layin mamun shi kuma za mu zo mu ga yan wa a cikin mabsa ta jama'a eh yanda mu muke doka cikin bukin malakiya cewa sai ka samu raka da ka samu jam'i a kasa da raka da ka samu jam'i za mu ga ruwaya a gaba ta tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana mutumin da yake zawa masallaci ba ai wanda gangama na ifrat ba dan gab gurin dan na tafarid a ka sa zama dace kurin wani kuskure ya zo ka zo ce assalamu alaikum ko a shi za a baka ladan sallah za a baka ladan jami'i baka sa da shi sannan na rigima magana sallah da jami'i biyu tun kana ladan jami'i ka kan kamala ka shiga mushkila ta jami'i biyu ko bin bin musabuki sallah tana cikin ladan za mu ga za disu ga kamar cikin babu na gaba shi zan zan magana kan insha Allah cikin salatu jama'a za mu ga disan wanzu ka tabbatar da kin karkashin wannan kenan duk abin da ka samu ko ta ya ka samu da liman da abin da ya samu za a yi da kai magana kenan kabili ce a yi da kai ba da a yi da kai wani shi ne hanyar zahirin magana wallahu alam wannan sai maganar cewa idan ka bar sujuda wannan iya kasancewa ya zamanto sai daga baya ka tuna akwai masu ganin cewa to in ka tuna sujada ka bar kana sallah ka samu sujuda ba kai ba kamanci to nan wasu na cewa in yi jima da yawa ta ɓaci in kabli ce in ba a dace wasu ce wasu ce su ma wani ba da ban shekara ne wani ba da sana ko ban shekara ce wasu an malakiya sana ko ban shekara kana iyanta to idan muka ɗauki wannan magana ta cewa in kamance cewa in kabli ce ko eh, ta ɓaci da kaga ɗan jima an ba da ko bayan shekara idan mu koma tushen kowace sujadar kai ta yi a wajen wata mun samu wani matsala an ji kocce ka ta yi kenan kocce ina ina tuna don malamai suna cewa bambancin matsalar waye sai haddade maka jimawal awa nawa ne jimawa minti nawa ce jimawa wata ga maka hada annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ma sallar dukkan ta ya rage ta ita gida ita shi gida ma aka kira shi ba ma muka su ba sallar kanta ya rage raka'a biyu je gida amma da ya dawo ba ta ba ba saka sallah ba ci gaba ya da sa'ida ta gaskiya abin koma asali abin bai ba mu tsalmin kai da yawa yana da saukin lamari shi ne suke cewa kullum ana gana gaba suke cewa akademi suke cewa malamai suke cewa wannan abu karamin sani kokumi ne na shiga nuna ka shiga shiga abin kai ga abin bai ba makonu da kaba kakun kaba tallaka in ka shiga sunna ga abin ba abu ne gaskiya mai sauki addini bai da takuri wannan abin abu wahala abin da bai wa ga abin kan bai wa an akada abin kama abu ne mai problem na sujud sahawi kamar abin bai wa abu ne in ka koma wannan kamar malamai su ilimin su masu ilimin su wasu kwallo su amma kai ami haka kurin kun ka bani ka rike wani ababen zai ba bisa sauki gaskiya an ka rike wani darasin na wani nasoshin hadisan na malamai na masu magana kan nasi a kawo maka hadisi a maka fiƙiyo a sauran su abin iya masu sauƙin gaske wani yan wade a takaitaccen bayani nan shine kamata ƙarshen wannan babi na sujudu sahawi kuma sauran wurare wani mutum ne zai tambaya ina kaza me kaza wuri kaza an ci karni kuma koma amma dai wannan wuraren an ambata mutum ya da kyau ya karance su da kyau ya fahimta abin iya mai sai sauki kware kuma da maganar mutum yakan yi a sallah guda ya yi ƙari ya daɗe haka mai hadari ce ba wanda ya ƙari ya daɗe zai ba da salam zai ƙarƙar da salam to wannan a ƙarshen wancan duka ba matsala ba ce da ta ce don an yi ƙaunar salamun kyan kuma ba don aka yi ma yanzu sai babi sabu babi na salatul jama'a sallar jama'a kenan sallah da jama'a sai fara da hukumuha hukumcin sallah cikin jama'a ya ce salatul jama'a ta fardu ayin ala rijal illa min udar sallar jama'a farilla ta fardu ayin ce mai fardu ayin abinda wani bai doke maka kishi ya fardu kifaya an ta fardu kifaya abinda in wani ya doke maka yanzu misali sallar gawa magana jihadi fi sabilillah da ire su wanda in wani ya je yayi kai ya doke ba kai ba kai wasu sun doke maka wasu shine fardu kifaya wani ya doke maka amma fardu ayin abinda wani bai maka sai kai da kanka haji haji farko kiwa ne haji haji inda jihadi ka zama faradu ayin inda aka muku mamaya an kama muku don kare kan an kama muku waye garin ku a nan zan faradu ayin kowa don kare kai kare kai na zan faradu ayin amma a haka wani suka yi sun je ake ake sojoji kuwa inda faradu ayin ai kowa zan soji akwai masu zuwa ko a can dama akwai sojoji akwai junud wanda a wata suna salar can a can dama lokacin daular islamiyya akwai su na musamman an ware su kudin jihadi gurin har ma suna da albashi a cikin da daular islamiyya cikin baitul mal da musu kudin wannan kurin suna can bakin daga kurin aikin su kenan ba kuma suna suna suna harkokin su suna kasuwa suna karantarwa suna yi suna gida wanda sun dauke musu amma inda zama dole mama ya tarzo ne ka zama to fardu ayin amma haka fardu kifaya ne to zai muna magana ta sallah ba ta wancan ba kenan sallah ta cikin jama'a fardu aini ce farilla ce ta ainihi ma'ana ta hau kanka ta ta zama wajibi a kanka yace wannan fardu aini akan akan wa yace Allah rijali akan maza kenan banda mata Allah rijali akan maza amma su ma maza illa min uzur sai inda uzuri nan kuma da uzuri ko san uzuri a musulunci ya ce hujja kan hakanan kusan ko biyu zai kawo damar da hujja ba abin haka ake na hira ko a cika da hira bayani ba mu dogara a duk abin da ya ce kaza zai kawo bakin kokarin zai kawo maka na shine ashe dadin fikin malaman sunna duk abin za su kawo suna kawo kan dalili imma zaman to zahiri ko zaman to abu na boye ko sabani kan shi amma dai ga madogara da ce maka kaza ya ce hujja kan haka sai kawo ruwaya wata imam bukhari ya roto muslim ya roto da sauran dai wuraren sunna din su abu daud din su ibn maja yace eh ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيدي لقد حممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرمامتين حسنتين لشهد العشاء abu hurairah ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi iya rantsuwa da Allah ta ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi Allah kenan laqad hamamtu an amuru bi hatabin fayutab na himmantu kwarai na so in aikata in umarci aje a nemo mun kawunan ice a nemo mun kawunan ice kenan ice itace dan aka kawo min ice sun mu'amur bisala in yi umarnin wani mana fayu azana laha in yi umarnin a yi kiran sallah an aka yi kiran sallah sun mu'amur rajulan fai umar nasu sai in sa wani limanci in za a yi kiran sallah an tada sallah to suka yi don da bai zo ba sun ma'ukhalifa ila rijalin sai ni kuma in koma gida in koma wajen wasu mutane mazajen da kenan aka bari a gida ni kuma sai in nahe su fa harrika alayhim biyutam sai in kona gidajen tana ciki in kona gidajen suna cikin gidajen in kona gidajen nasu yan uwa abinda kaga an ce za a kona gida da mutane a ciki da dukiya a ciki kasan dai in ba dole ba in ba farilla ba ba abin da za a ma haka nan wani shine hujjar cewa sallah ta jama'a farilla ce annan sallah ya so ya bi ba ta saboda mai sa saboda a wani garin akwai mata ko wani bisa cikin wani abin akwai kuma yara kina annaba amma ya so yi amma bai yi ba dan da dalilai saboda akwai mata akwai yara wanda ba su wajibi akwai masalahiya amma nan annabi ya ya kasanta ƙarfin al'amarin haka ya so ya yi to shi ne hujjar cewa inda ba wajibi ba ya za a yi a ce a ƙona gidajen mutane magana kenan sai ke cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi isa ka rantsuwa wa'annan da suke jinkirin sallah ba sa zauwa sallah lau ya alam ahadum annahu jidu arqan saminan aw mirmamataini inda annabi ce na rantse da wanda raina ke hannun shi wayannan inda suka san a masallacin wannan za su samu wani kashi mai ɗan tsoka a jiki ko da kaɗan ce kashi mai ɗan tsoka a jikin shi ɗan tsoka a jikin shi inda suka tabbatar da samu wannan ɗan kashi mai ɗan tsoka ya ce aumir mamatai ne ko ƙashin kasa a wani ƙashin haka nasa haka ƙari akwai ɗan nama da ya tsakanin haka ƙari guda biyu ko ga wani abin wanda ya san mai shi ya daɗi ya ɗan daɗi nama da kaɗan amma ya ana san shi ya ce inda sun za su samu wani ƙashi mai ɗan tsoka ko su samu wannan ɗan tsoka tsakanin ƙashin haka ƙari guda biyu za su samu wannan abin ya ce wallahi ya ce hasantai ne kenan ɗan ƙasusuwa wannan ɗan haka guda biyu hasantai ne masu kyau ya ce lashaidar isha da sun zo isha kenan rashin imani ne da Allah rashin imani ne ke sa su ƙin zuwa masallaci inda suka san za a samu wannan abun da babarinsu nan dai a nan wani magana a nan kurin shi ne maganar cewa wajibi in ba wajibi ba ba abin da za a ma wannan abun a ce in ba ka yi ba wanda ba sa yi a kona gidajensu shi ne kuna ɗin ka hadisa a wani wurin sai hadisi na gaba wanda shi ma imam muslim ya ruwato haka a imam nasa ya ruwato hadisin ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma fa qala ya rasulullah sallallahu إنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بصلاة فقال نعم قال فأجب abu wanda ke cewa wani ya zo da annabi sallam wani makaho ya ce ya rasulullah sallama innahu laysa li qari ba da jagora ba da jagoran da zai kai na masallaci kenan ya gudu ne lamsa jiban zai kai masallaci zai mun jagoranci da masallaci wani mutumin da ya zo fasa'ala rasulullah sallam an yi rakasa da ya tambaye annabi mai rangwame na sallah fa yusalli fi baiti sallah gidan shi farakasa annabi mashi rangwame eh zamana ba matsala sallah gidanka bayan falamma walla da ya kare ya bada baya zai ce gida da ahu annabi sai kirawo shi ya ka zo ya so kenan ji yanzu gidan nashi ina ne na masallaci ya ce hal ta sama'un nida bi sala kana jin kiran sallah faƙala na'am ya ce ina ji ya ce fa'ajib kun amsa kira kwara in dai ka ji kira kun ga amsa nan kenan ɗauke uzuri ne ga mai jin kiran sallah kwace wurin da yake ba nesa ba tuni malamai na magana wannan magana nasarar ya yi ta ta amsa kira na mai kira a yanzu zai yi a sa lasifika irin su arziki gambo ya bude volume arziki gambo ya bude volume ya ce da kiran sallah iya hana kanyi iyon bulen da ana hana kanyi jikin zala lati biya asibiya tana kyau tana badawa an ce wannan iya ciki an ce wannan abu an ce a hankalce an san abin da ke ne adatan abin da kiran sallah mutum zai yi masa lati biya da mutum a ce wanda kenan dan mutum zai bala gurma da sallah wani wuri kenan ga bala gurma kenan kenan wannan abu ne wanda hankali iya intar abin kenan abu ne wanda kenan inda mutum za a misali inda wani kira zaka yi haka fara kenan ba da sifika amma din da sifika ne bai da iyaka yamma ai balaguro a wani hali shi ne na ta kashe gaskiya mutum in dai ba uzuri ba karhi ba kenan nisa bai hana ka in dai ba abin da ya kai gaya ba to wannan duk iya kwatanta cewa idan ba wajibi ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallama makawo an ce he ya amsa kira ina kam ido makawo ake magana he ya zo aka ce ya amsa kira kuma yana yin ba jagora to ina ga kai mai idan ga garas ta yi kalau a gaskiyar magana wannan iya kar dalili ne wanda ya kawo dalilan wa dalilai ne na da ya kama ce wannan amsa kiran sallah zuwa jam'i wajibi ne shi ne magana kenan sai wa an abdullahi qal ibn mas'ud an ce ma'anan annabi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace man sarrahu أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادي بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لتللتم ومن رجل يتطهر فيسن طهورا ثم يعمد إلى المسجد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف هنا رواية imam muslim ya rutu haka imam nasa'i haka imam abu dawud haka ibn maja tun da kin ashabu sunan arba sun zo da hadisin ba imam muslim ya rutu shi abdullahi ibn mas'ud ke cewa sallallahu alaihi radiyallahu anhu yace man sarahu an yalqa Allah ga da musulmin duk wanda yake san gobe kiyama wanda yake jin dadin horin cikin gobe kiyama ya gamu da Allah yana musulmi in mai fatar gobe kiyama ka tashi hilin kiyama kana musulmi mai san haka fali hafiz ala haula salawat haisu na dubihinna ka kiyaye salloli wa'annan guda biyar inda ake kiransu kina wurin da ake kiran sallah inda ake kiran aje a yi su kai matattarar jama'a sallar jama'a kenan ya ce fa inna Allah shiralin na biyu kuma sunan lahuda domin Allah mai girma ya shar'anta ma annabinku sunnoni na shirya hanyoyi na shirya wa inna hunna min sunan lahuda wannan salloli cikin jama'a suna daga cikin sunnoni na shirya ya ce walau annakum sallatun fi buyutikum kama yusalli hadha almutakallif fi baiti inda dukanku mutane za ku yi sallah a gidajenku kamar yadda wannan lalatacce wanda yake sallah a gida inda kowa ke masu ma gida suke yi inda kuka yi haka la tarakatun sunnatan nabiyikum da kun bar sunna annabinku yace walau tarakatun sunnatan nabiyikum la tadaltum inda kuwa kuka bar sunna annabinku to da kun bace kuna musulma kun bace nudin da zan da batun na bace ma muna gidi yace da kun bace yace dan haka ku sani wa ma min yanzu kuma zai ja hankalinsu na fadala ta yin haka bayan zama wajibin wannan ya ce umamin rajulun ya ta taharu farisu na tuhura ba mutumin da an ce namiji ba namijin da zai tsarki ya kyauta ta tsarki shi muna ni imma arwala amma janaba ta kama ka kyauta wanka thumma ya amidu ila masajid min hadil masajid kuma yanihi masallaci daga cikin masallatai na musulmi ka je ka yi sallah in dai wannan abin ya huda ka daga gida kan hi zuwa masallaci illa kataba lahu lahu bi kulli khatawatin yahduha hasana duk takin da kai Allah zai rubuta maka wani hasana lada wa yarfa'u biha daraja a rubuta ma lada a daga ma daraja a wajen Allah wa yahuddu anha biha sayi'a kuma a kankare ma zini in wataki daya iya da abu uku taki ɗayanka kana da samun lada a ɗaga ma daraja a kan kare ma zini duk takinka duk taki ɗaya abu uku ki samu lada ɗaga daraja kan kare zini ya ce wala ƙadar aituna wa ma ya takhallafa ana illa munafiqul ma'lumun nifaq ya ce ma'ana mun samu kanmu muke na sahabbai ya magana a zaman sahabbai su a zamanin sun samu kansu cewa ba mai kin zuwa sallah yin takallafa ana ba mai kin zuwa sallar jami'i sai shi ya munawaki ma ce sai munawaki shi ya munawaki wanda kowa sai munawaki ne da akwai munawakan wanda ba ga zuwa suke akwai wasu munawakan ne ma zuwa suke eh zuwa suke munawakan ne ma amma ta wanda gabe zuwa to munawaki ne tantagari munawaki munawaki ne tantagari ya gangariya kowa san shi a gari mahauki ne amma ba irin gangaren manaukai gangariya sauran da su ake duk daga suna zuwa ka gano su kenan a nan ibn mas'ud iya kama haɗarin ƙin zuwa jam'i iya kwata mata muna huci na mai rashin zuwa kuma magana ta baya a nan sallallahu ya ce hediyarin tsuwa da girman wanda ran shi ke hannun shi inda suka san akwai wani entere ya kawo misali na kashi mai dan nama ko ba dawa bace ba ko dan kashin haka alƙari tsoka tsoka ta kashin haka guda biyu inda samu wace adabci da sun je kaka rashin imani da abin za a samu na lada ke shi sa ba sa zuwa kawai alamar ta rashin imani mun wuce nake nan ko ta da marfu'i ya hukunta maka in zuwa akwai mun wuce akwai hali da mun wuce da ci din da hon duniya ce da sun je ko da wannan kashin ne wannan shine hujjar cewa ko cikin hujjoji a kawo hujja sallah cikin jama'a wajibi ce daga ciki kuma ya kawo ruwaya wadda ibn majah ya ruwato haka imam hakim haka imam bayhaqi abin da ya ganta wa ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace wala kad kana rajulu yu'ta bi yu'ta bi yuhada bin rajulani yace zaman sahabbai za a zo da mutum a tallabe iya tagarta iya sasabiya kin bi isa ya kahon shi nan mutum da mutum zai mutum sai mutum bai lahiya amma dan kadda a bar shi a sallar jama'a zai sa a tallabo shi a doke da shi a tallabe zai zo ana isa sabiya bai ta kasa ma a zo da shi cikin sallah cikin jami'i jibin suka ba masu suke ba abin maimanci mutum bai lafiya ta ji an dauke mai wajibcin amma saboda muhimmancin kuɗin jami'i za a tallabo shi a zo da shi ya ya sasabiya a ɗauko shi a tallabe a kashe masallaci ya shiga a sallah da shi saboda muhimmancin da suka ba sallah ta jami'i shi ne gudun shiga lamuna hukai ga mutu gana lamuna hukai Allah kiyaye sai wannan kenan ya ce ibn abbas radiyallahu anhu a nan mun zama kare kenan ya ce kenan haka wala kana rajulu yu'ta bihi za a zo da mutum wajen sallah yuhada bayna rajulaini iya sassaka an tallabo shi tsakanin mutum biyu hatta yuqama fi saf ka shiga sahu da shi sahu ka ka shiga sahu cikin sahu sai cikin layin sahu dan yanzu zamu zai samu fallar jama'a wannan eh, hadisi ya gabata mun cewa kaman ibnu majah haka imam nasa'i haka eh, abu dawud sun rubuta hadisin sabu sunan sai wa an ibn abbas anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nida falam yati fala salata lahu illa min udhr abdullah ibn abbas ke tare da al'am yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami'an nida'a duk wanda ya ji kiran sallah falam ya atihi kuma bai je ba kiran da aka bai na sallah kurin ya tsaye cika da hakokin shi hira ce yake kudi ne yake kamawa wani aiki ne yake dai yake zuwa annabi ce fala salata lahu illa min uzur babu sallah gare shi sai inda uzuri da yake da shi ƙarƙashin wannan kun malamai ke maganganu to fala salata lahu sallace gaba ɗaya babu ko ya yi bata sallata ba ko ku a asara ce ba cikakken salla ba nan malamai kan intanetsin zugan su imam ibn hazam in su imam shaukani suna ta kun babu salla ko kai ta ya ga wasu su gaban albani da sauran malamai suna ga cewa ta jamhur suna ga cewa sallah akwai ta illa na ƙasa da laihi zini da ka ɗauka ta sun kawo surori da na muke maganar sallan mutum ɗaya kan ta liman ta yi ta sallah kai ɗaya da sallah da daraja 27 suna ta inda babu sallah an ba ce ba a kawo daraja abin a takaice dai mutum ya sa kanshi cikin irin wannan tsakanin yi ta ɓaci gaba ɗaya da kaga abin akwai matsala kenan kakka sa ka sallaka ci andanje cikin haɗari wannan annabi ya ce kun babu sallah wannan kuma duk bayani ne wa zai ga maka wannan dai matsala ce dai an ce babu sallah kaga dai haɗari yanzu ta kashe wannan halin kaddara kuma mukin na ce babu mazinin da abu ne mai daɗi kowanne kin ne dai ba ɗaya mai kyau ba ɗaya mai kyau a ciki shine magana kenan سي وعن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة لقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية قال زائدة قال سائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة آه نعم abu da za ke cewa ya ji manzana sallallahu iya cewa ma min talasatin fi qaryatin wala badawin babu in za a samu tun uku rak ku uku ya ce wani mutane uku a gari ne ku uku wata ƙauye ko a cikin daji ne ku uku la tuqam fi masala kuma ba a tsaye da sallah a cikin ku ba a jam'i ku uku rak ita illa kan sa wasu alim shaitan sai shaitan ya rinjaye su na kai ce fa'alaka bil jama'a ina maka umarni abu da zake nan ina maka umarni da sallah cikin jama'a shi ne ma tafsir da kasa kala sai da kala sai ya yi bil jama'a mana salatu bil jama'a kenan nan da ce bil jama'a ana ne ina maka umarni da sallah cikin jama'a ci fa innama ya'kulu dhibu al-qasiya idan kyalkeci ya biyo kusa musaba ce ziba kura kusa ba kura bace ba wannan musaba ce a kada ziba ne su a sanan a ce su ga kada ziba kura kura ziba kura bace ba da ba wace kura ziba kyalkeci ne kurin mai kace wannan ragon wannan karan daji kyalkeci shine kurin shine su ce lu lu ne sa lu shine kyalkeci ba kura ba kenan kelekeci don shi maballaci ne ya yi kura mabanna cikin abin dabbobi ya ce kura eh, kelekeci iya cin in zo- in zo- in zo kama haka cikin gashin dabbobi in suka dawo cikin gashin dabbobi iya ɗaukan wata tawa in suka gama wuri guda bai shiga su tsoron shiga cikin suke in zo cikin gashin dabbobi ƙanana bai shiga ciki bai he ba wanda in suka barazana da tawa da ya bi ta amma bai shiga bai a tashin gashin gaba da bai shiga haka yake haka yake dabara yake bai shiga su gaba daya tsoro yake amma da tawaye ya kama nan kenan me ji hankali kenan yanda kele ke ce ke cin dabbar da ta ware kenan wanda ya ware haka shedan ke samun rinjaye akan shi kai magana mutum ya hankali ya hattara wajen sallah kai ɗaya a gida wannan yan wa bane a hili eh, karara hadarin hakan na kenan a nan wannan babi kurin iya karantar da mu muhimmancin mutum duk inda yake ya yi ƙoƙarin sallah cikin jama'a kuma yin ishin haka da gangan ka ƙi zuwa ka sallah kai ɗaya nasi ƙarar ya zo babu sallah wannan kuma ka shiga eh, ba sallah iri ce ladan ne ne babu ɗaya mai kyau dai babu ɗaya mai kyau da ƙaramin wanda ma ya illa ce dai a ce baka lada misali ko ka fara babu sallah aka ce ba uzuri ba kenan ma magana jam'i inda ake jam'i kuma inda ake jam'i muke mana kuran kenan akan haka kuma bayan haka shiga musu a wannan abdullahi musu mas'ud da ya kawo magana ya kama hadarin abin kuma ya kama ka ga kuma ga romo abin da ake samu bayan wajibi ne kai ka san ka dauki farilla kanka kuma ka samu lada duk takin ka guda lada ɗauke daga daraja kan kare mazini in zace to a yanzu a mota ne ko a inji ne ko a belo ne shi dai allah na ɗaya a nan ko ma a inji ne mai kasha ba kasha mai ba a banza kudu kashe mai kasha kasha mai na ibada kasha mai ko ɗawar kasha mai in ma belo ne kai taki ne ma allah ta abin da baka dai kuma mu iya yanke ga ladan amma dai na ɗaya ka an ma inji ka je amma da ka je ka sabke wajibi kuma nan Allah ya san ladan da zai baka dan lamarin lada ba a kiyasin shi a ce tunda a belo ne kai haka ya a baka kaza in a mota ne wani ba ba mu iya yanke maka shi Allah amma wannan na kawo an yanke eh an yanke ma gashi amma a inji a mota akalla dai ka dauke farilla kuma tabbar Allah bai bar ajin haka nan Allah zai baka sakamako abin da kai yan uwa ina ga ana gwada mun alama lokaci yayi insha Allah Allah kai mu kuma satin sama sai mu dasa kan fadala ta musamman kenan bayanin fadala sallar cikin jama'a insha Allah a'a na kare shi wannan shi na fasara ba sai ba na yayin bil jama'a ce sallar cikin jama'a ce tafsiri ne maka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته